بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren alhamis daren 29 ga watan rabiul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda daidai da uku ga watan 11 shekara ta 2020 wannan kuma yin Allah yadda shi zai zama mana kaset na 440 daidai cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafin albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama kuma ana jin mu ne da sauraronmu daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka road gaskali auzaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da albani ya gina don cimma manufofin da'awarsa muna fatan allah da nufi allah tsare kuma yi mana albarka idan ba manta ba muna kunkwan a babu man fatatu salatun au aksara kaif aw aktharu kaifa yaqdiha babun da ke bayani idan mutum sallar asar ta kubu sallah ta kubuce mashi guda daya ko kuma sallar da tafi guda daya adadi mai yawa ya zai rama mun karanta hadisai da suka zo a wannan babi wanda imam muslim ya kawo su mun karanta hadisin jabir abin nan hadisin jabir ibn abdullahi wanda aka saba ga sai na umar dan khattab cewa ya je yana zagin kafaran shawa ya ga manzon Allah cewa bai sami sallar asar ba sai da rana ta kusa faduwa manzon Allah ma ce mutu mu ba musallar ba daga ba manzon Allah ya sauka waje sa aka kira sallah aka tare kama yayin asar sannan yayin magariba to muna sharhin wannan hadisi ko ko mun gama sharhin sa da fa'idojin da ke cikin sa sai 'yan matsaloli da muka ce za mu karanta a kan ababin inda maliki ta almasalatu rabia fi tilafi ahlil ilmi fi tartib bainal fawaid al maqdiyya wal mu'addat mas'ala ta hudu game da sabanin malamai wajen idan ka tashi rama sallolin da suka buce maka idan dalili na shari'a ya hukunta ka din to malamai sun sabani akai wasu suka ce menene cewa sai wajibi ne sai ka jeranta ma'ana akwai salloli biyu akan kan zuba kai baga magarba ta zo ko ga isha to ba za ka ishan nan ba misali baka yi la'asar baka magarba ba isha ta kama kan yanzu to ba za ka isha din ba sai ka yi la'asar ka yi magarba sannan ka isha kuma yin haka din suka ce wajibi ne wannan shine ra'ayin mazhabin malikiya da sauran wasu malamai imamu shafi ko yana ganin ba dole ba ne sai ka jiranta su za ka iya yin su a rarrabe ma'ana ka yin sallar shaɗin sannan ka koma kai magarba kai la'asar yana ganin haka ɗin zati ina fatan fahimci wani abu to in mun kalla ita wannan matsala wannan hadisin ya riga ya ba da amsa akan ta wanda makaranta saboda ba a samu nasi da annabi ya ce ga yadda za a rama sallah da kaza da kaza ba sai dai malamai sai in baɗi sakamakon abin da ya aikata yana to haka ɗin shi ne daidai ina fatan fahimta zai zama kuskure kaucewa abin da ya faɗa ɗin a ce a kama wani abu duk da yi al'amalu ko kuma mujardul amal la yadullu ala alwujubi aiki zalla kadai baya hukunta wajabci to amma kuma aikin manzan Allah zalla yana hukunta wannan abin daidai ne amma bai hukunta wajabci din ba ko da musahabbaci ya hukunta bai kamata a kauce masa ba da haka abin da yake daidai shine mutum ya rama mene wadda ta fara gabata sannan ya zo ya wadda zai lokacin sai ke ciki in illa a wajen mas'aloli guda biyu malamai sun magana shine mutumin da ya zo zai rama sallah sai zama wajen rama sallar nan ita kuma wannan da ake ciki nata lokacin zai fita misali bai samu ya la'asar ba sai wajen karfe shida da minti goma ya yi alwala to yanzu ya zai kenan a misali bai azahar ba kun fahimta to sai zo la'asar ga la'asar kuma lokacinta ya tashi gab da lokacin fitarta idan ya ce sai ya rama azahar sannan yi la'asar kaga za a yi haihuwa guzuma kenan ya kwance uwa kwance zai zama dukkan su bai same su a lokacinsu ba kenan da haka malamai anan suka ce to wannan saboda daikul wakat sai rama sai la'asar ɗin tukuna kun fahimci abin ko tunda azar dama na ta fita sannan sai zo azhar ɗin jama'a fata an fahimci wannan abin a wannan kes ɗin kenan haka mutumin da ake bin shi asuba bai baga juma'a ta zo suka ce to a wannan kes ɗin shi ma tunda wannan lokacin take da shi da abin nan sai aka ce to nan ma zai iya ya sallar juma'a sannan ya rama wacce sallah da ta kubuce masa bai samu yayi ba yawa na fata kun fanci wannan abin Allah samu dace sai mas'ala ta gaba da ke da alaka da wannan matsalar kai ne kana cikin yin sallah sai ka tuna cewa ai ko ba kai wadda ta gabata ba ma'ana ka manta da waccan din an fahimta yanzu muna magarba sai ka tuno ba kai la'asar ba to za ka yi da wannan mas'ala din shine malam yake cewa al-mas'alatu khamisa fi kitab al-ulama fi man dhakara fa'itatan wa fi ukhra qala al-imam abubakar ibn munzir babban malam musulunci ibn munzir yake cewa ikhtalafu fi rajul yakunu fi fi sala malamai ma sun sabani game da mutumin da yake cikin sallah fa yadhkuru anna alayhi salatun qabla sai tana akwai wata sallah a bayan ta bai yi ba fa qalat ta'ifatun sai wasu jama'a suka ce tafsudu alaihi salatuhu allati huwa fiha sallar da ke ciki ta ruguje wannan kuma shine mazhabin malikiya kenan kun fahimta wanda ke cikin ta baci fa alai an yusalli allati zakaraha sai ya koma a dole dole sallaci wanda ya tuna yanzu summa allati kana fiya sannan wannan da yake ciki din hadha qaulun nakhai wannan shine magana imamu nakhai wa zuhuri wa rabi'a wa yahya bin sa'id wa qala al-auza'i imamu al-auza'i shi kuma cewa yi idan da khalama al'imami fil asiri idan mutum shiga sallar asar tare da liman fadakara zuhura sai tuna bai yi azar ba ya ji alusalata huma a husu baha sai mai da sallar da yake da liman yanzu ta zama ne nafila su mai salli zuhura sannan an sallame sai da wai sallar azhar su mai sallin asara sannan ya sallar asar in ji wa kenan in ji imamul auza'i ina fatan fahimta mana ya shiga abin da malam fiƙe sai ce kurkukun liman kenan ka riga ka fara sallah kuma ka tuna da ko maliki ya kaskace sai ka karasa ba za ka fita ba amma wannan ba sai dai ka canza kuma shi ne suke ce kurkukun liman wannan kenan wa qala qa'ifatu yusalli salata allati dakhala fiha wasu malika ce wannan sallar da yake ciki ya sallace ta thumma yaqdil fa'ita sannan sai ramuwa da ta kubuce masa walaysa alai ayu ida salata allati sallaha ba zai kuma rama sallar da yayi din yanzu ba ina gan an gane wannan sura din wa huwa dhakirul fa'ita alhalin yana da tunna yana mai tuna wanda ta kubuta din hadha qawlu tawus wal hasan basri wa bi qala shafi wa abu thawr wannan shine magana tawus da hasan basri imamu shafi ya kai fada abu thawr shi ma kai fada ma'ana sallar shi bata bace ba in kun kallin mazhabar dama a wuri take ko in kuma ce shi dama a wajen shafi menene babu jibi ba dole ta an jeranta ba da wadda ta kubace malikiya kuma sun ce dole kaga abin yana tafiya a layi guda ɗaya ne in kullo da kyau to malin sai ce wa fi qaulun salih qala al-haqala wal hakam wa hammadun qala in zakara qabla an yatashahada ya ce wai idan wani malin suka ce kuma magana ta uku idan ya tuna kafin ya zo ta hiya auyi jilisa mai ƙidarar ta shahudi ko kafin ya zauna gwargwadon ta hiya ta raka hadihi wa ada ila tilka sai watsi da wannan sai kuma can amma hin an ya zauna ya ta hiya to wannan kuma suka ce sai ci gaba wa in zakara ba da zalika ita a itar da bi hadihi idan kuma ya tuna bayan ta hiye shi ne to zai ci gaba da wannan sallah din tashi wa'ada ila tilka in ya gama sai koma wajen waccan da ya baro wasa ba tare bin umar annahu qala man nasiya salatan falam yadhkurha illa huwa wara al imami an ambata cewa abla da umar Allah kara masa da ya ce wanda ya manta wata sallah bai tuna ba sai bayan ya yana bayan liman fa idza sallama al imamu idan limai sallame fa yusalli salatan lati nasiya sai sallaci wanda ya manta sun mai salli ba'adu salatal ukhra sannan sai wannan da tare da limadin wa bihi qala malik ibn anas wallaythu ibn sa'd wa yahya ibn abdullah ibn salim wannan magana kenan sai dai shi wannan hadisi ka kawo malam ya rawanta shi a canci wannan asali na abdullah dan umar din idan da ya tabbata zai zama wata hujja wa na ahmad wa isa qala fa in fatatu zuhru huwa ma'al imami fil asri fa dhakara yatimmu iduha wannan shi ma magana irin ta malikiya ne wa zakara ibn mundir tafriq ashabi ra'i baina kaunil fa'itati sittan wa baina kauni aqalla wasu kuma suka ce za a rabe ne tsakanin sallon da ya manta sun kai guda shida ko ko ba su kai guda shida ba to duk wannan magana ce malaki cewa qala al-jami' afallahu anhu shi malam Allah ya kai rama yake cewa alladhi tarajjahu indi abinda ke da rinjaye a wajena wallahu a'lamu Allah shine mafi sani wujubu tartibi mutlaqan wajabtin jera tasallolin kai tsaye lil adillati allati dhakarnaha fil mas'alati rabi'a saboda dalilan suka gabata a mas'ala ta hudu lakin inna sai fa dakhala fi salati sai dai idan ya manta ya shiga cikin sallah fa inna tartiba yasqudu bi sababin nisyan to anan kuma Allah ya ce la tu'akhidha in nisina wa khada'ana sai ya ci gaba da mene sallar tashi saboda mantuwa ce yayi inna Allah ta'ala ya tajawaza an ummati alkhada wa nisyan sai kafa hujja da wannan cewa Allah ya yafi al'ummata kuskuren su da kuma mantuwa wa mastukrihu alai da abinda aka matsa masu wa hadisin sahihun akhrajahu Ahmad hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi din ina fatan fahimta da haka alqaulur rajih insha Allah ta'ala abinda muke fahimta shine abinda shi malam malam professor ali arabi fahimta kana sallah sai ka tuno wata wadda baka yi ba kuma ka shiga wannan da mantuwa to Allah ba zai kama ka da wannan mantuwa din ba zaka ƙara shi wannan sallah din ya so in ka gama sai mene sai ka kawo waccan da ake binka abin nan kuma wannan is simple za a fahimta tunda an ce an yadda idan kana bin su ma masu cewa kamar malkiya cewa idan sallolin suna da yawa sun kai kamar guda biyar zuwa shida bakwai ai ba su ce kuma in ka zo ta takwas misali a ce wuni ɗaya ne kai baka sallah ba guda nawa kenan guda biyar sai ga wata asabar ta zo ai annan ba su wajabta sai ka jero ba to inda za su bi lazim mazhabarsu shi na ce sai ka yi wannan biyar ɗin tukuna sannan kai ta shida amma su ma suka ƙetare ina fata an fahimci wannan abin to ka ga min babu aula mutumin da yake da mantuwa ya shiga wannan sallah ɗin a kau da kai akan wannan abu wannan duk ijtihadi na malamai amma wannan hadisi tunda Allah ya ce ya yafe mana kuskure da mantuwa da abin da aka tirsa zaka kai to zai zama hujja insha Allah ta'ala akan cewa wanda ya tuna sallah yana cikin ta ba sai ya ba sai ya rusa waccan din ba sai ya karasa musamman yana tare da liman sai ya karasa ya zo sai ya ramo waccan insha Allah ta'ala Allah samu dace to an fahimta ko to mu koma kan matani ko مالي يجي وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا وكيع عن علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله إمام مسلم يجي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مالم أبو بكر بن أبو شيبة بام حديثي وإسحاق بن إبراهيم دمال إسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر abubakar ce haddasana wa qala ishaq akhbarana waki'un ma'ana waki'u shine malamin su daga hadisin an ali bin mubarak daga ali dan mubarak an yahya bin abi kathir daga yahya dan abi kathir fi hadal isnadi cikin wannan isnadi da ya gabata fi hada bi misli da irin wancan hadisi na jarir dan abi a hadisin jarir dan abdullahi an fahimta ko a jabir bin abdullahi ala samu dace to wannan shine karshen wannan babin za mu ga sabon babin da malike cewa babu fadl salatai subhi wal asri wal muhafazati alaihima babu fadl salatin zuhri subhi wal asr babu zai mana bayanin falalar salloli guda biyu shine salatayil subhi wal asri kun fahimta babu fadli an fahimta ku asali menene salataini ko fadli salataini amma sai aka ce salatayil subhi me yasa haka na idafa ko to ina nunun din fa ai salataini me jawo nunun ta fadi saboda idafa kawai na jefar da nun duk inda nun ta fada cikin idafa sai ta fadi kenan eh shine watas qaddu nuna ne fil idafa nahwun da qiti sakinin rasafa da nunun ta tasniya da ta jam'i idan ta zo ta fada idafa ina fatan fahimta to ana jefar da wani nunin guda biyu ne da ta jam'i da ta siniya shine hariri ke cewa wata kudin nuna ne fil idafa na hau laƙaiti sakini ka ake sakini saboda ina ɗaukan jam'i ko sakini na arrasafa sakinai arrasafa to sai aka cire saboda idafa ɗin kun fahimta hakan na kaji mutane ta ce raka'ata ne alfajari haka ka ji mutane faɗa ko raka'ata ne alfajiri a larabce kuskure ina ba ta amma saboda yadda abin ya kama baki mutane har malamai zaka suna faɗin haka raka'atal fajiri ake cewa ina ba ta fahimta ba za ka ce raka'ata ne alfajiri ba a larabci amma hausa tun da abin ya riga raka'atal fajiri ma ta zama hausa ita ba sai ka ji malamai da kan shi ya ce ai raka'atal fajiri an yi kaza kaza saboda hankali bai ma kai kan wannan abu saboda language influence ina ba dan fahimta Allah samu dace to babu fadl salatil fajr al-subhi wal asr babu da bayani falalar salloli guda biyu sallar asuba da sallar asar wal muhafazati alaihima da falalar kuma mutun ya zama yana ba su kula an fahimta to ai ba dama musulmin da zai ce ba zai kula da su ba amma ana maka karo mazidu inaya ƙarin ba su kula sosai kula da su da mustahabbansu da wajibansu da khushu'i da khudu'i da ake bukata a ciki saboda alkhairan da ke cikin wayannan salloli da kuma wayannan lokuta da mu karanta insha Allah ta'ala an fahimta ko Imam Muslim ce qala haddathana ibn Haya qala qara'tu ala Malik an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون الله أكبر ما حدثنا يحيى بن يحيى ما يحيى ابن يحيى يا بام حديثي qala qara'tu ala malik yace nayi karatun wannan hadisi a wajen imam malik an abi zinad daga abi zinad an al-a'raj daga imam a'raj an abi huraira daga abu huraira kaga wannan gacin wato isnadi na zinadi da malamai ke cewa ina fatan fahimta yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin nahar mala'iku da daddare da mala'iku da daddare ya ta'aqabuna suna musanyan aiki exchange amma inda ko ya ti haula'i aqiba haula wannan sun zo sai su anshi file da rubutu da kaza wannan sai su juya dare da rana haka ake wa yajtami'una fi salatil fajri suna haduwa a cikin sallar asuba wa salatul asri da lokacin sallar asar idan aka zo a tada sallah aka tada iqama za zo mala'ikun da suka kwana da ku sai zo suna shirin ba da aiki ga masu azuwa su kuma wannan sun sako su kuma za su ansa to sai zama mene an samu tarin mala'iku sai su haɗu su sallah tare da mu kun san suna yin sallah tare da mala'iku mala'iku sun san kimar sallah mala ko masu ƙaunar mu ne ina fatan fahimta eh kakka ji an ce ta ji alifi har man yafsu da biya wa yasfiku dima aka ce ka gani ku ina fatan fahimta ai Allah ya nuna mana yadda malaku suke mana wa yastaghfiru liman fil ardi rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma sai suka ce mini faghfir lil ladina tabu wa tabu sabilika wa qihim azabal jahim haka malaku suke mana haka muka zauna a masallaci muna nafila muka zo kai nafila ka zauna a masallaci kafin nan malaku su ce Allahu ghafir lahu Allahu tub alaihi haka za su gama malaku wato mutane ba zan ce mutane wata halitta ce alkhairi mala alkhairi ta sani ba ta san sharri ba sannan kuma suna da san alkhairi amma wancan abin da yi wancan magana a taj'alu fiha wata magana ce kuma daban wanda a tsarin kaddara Allah Allah ya so ya bayyana da wani irin ilimi nashi da wani iko nashi na Allah madaukakin sarki a wajen ina fata mun fahimta Allah samu dace da haka ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr sai ce thumma ya'rudu alladhina batu fikum sai waɗanda suka kwana a cikin ku sai su taka ya arju shine ya arju ay yas'aduna za su hau sama Allahu akbar kalmar uruj tana nufin takawa step by step amma malaku an san kuma tafiya suke kamar iska ina fatan fahimta to wallahi alama Allah ya san hakikin wani abu wannan daga cikin fage da ya zama wajibi mai ilmi abin nan mene wato imani da gaibu ina fatan fahimta cikar ka mu'mini shine cikar imanin ka ga da gaibu shine Allah ya bada labarin kaza annabi ya bada labarin kaza wal wajibu alayka ayyuhal muslim at-taslimu tam shine cikakken sallama Allah cikakken sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun fahimta amma masu janja sai ce to naka gansu an ce malakun wai mala'ikan ma yana shiga cikin mahaifiya to shi dai bai ya ƙara girma ba sai ga kawo wani sai ga izgilanci mutum ya zama arne bai sani ba ina fata an fahimci wannan abun wannan ma'qul wannan hankali kake gani da limit yana da iyaka duk wanda ya sanya hankalin shine a gaba to ku je ku tambayi irin su juwaini su gazali ya abin ke kare da mutum da dana sai ne ke karewa dole shari'a ta shige gaba nassin qur'ani nassin hadisi shige gaba in ka gane alhamdulillah in ba gano hikima ba ko abin ya rikice maka kai irin wancan ma suke cewa mene warasikuna fil ilmi yaqulu rabbana kullum min inda rabbina ina fatan fahimta sai zama ka sallama Allah madaukakin sarki gaba da shi lamarin nan wallah alam sai yake cewa dai sun mai arju ladina batu fikum waɗanda suka kwana shine alladina batu fikum ba ta bitu baitu ta ko wanda suka kwana a cikin ku sai su haya su taka su tafi shi ta kuka an cewa isra'i da mi'raji ina fatan fahimta isra'i dama daga cikin larabci shine tafiya cikin dare ko subhanallazi asra bi abdihi laylan min al harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الله أكبر ina fatan fahimta haka Allah ya sa mala'ika aka zo da aka ɗauki manzon Allah ya hau buraka ya tafiya daga ina daga nan garin Makka zuwa Baitul Maqdis Allah tara mai annabawa ya musu limanci Allah ya ce mashi was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan ya'ubaduna tambaye su mun taba yadda wani abota wani Allah wanda ba mu ba ina fatan fahimta wa min samma aka sami mi'raji shine takawa zuwa sama to zaka ce to tsani aka san komai da shi to ai zai zai ku dade bi hawa kai kaga abin duk beyond reasoning wani lokacin ko ba haka ba amma irin kan na mara imani ne fa amma mu in a da an samu wannan mushkilar amma a zamanin ba mutum ba zai mamaki wannan ba ko ba haka ba saboda yanzu technology da ake da shi idan yanzu akwai jiragen da aka kawo na yaƙi tsakanin lagos zuwa maiduguri wacce minti biyar ba za su Lagos zuwa Maiduguri 5 minutes ya gama to kuma wa yakhluqu rabbuka wa yakhluqu ma, ma, ma la ta'lamuna Allah ma zai sa a halicci wani abin daban yanzu irin suke suna taron waya za a yi ne kawai yanzu haka a waya dan na bul kawai sun jin ga inda nake so darar kawai bulin kawai jin na jira a Saudiya kyam kun ba mamaki saboda an taɓa yin wannan abu zamanin annabi islimana qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun hamid ina fatan fahimta kuma ba wani aljani bane indahu ilmun aka ce ilimi kuma duniya ilimi take ta ƙara samu ai samun technology da baka sani ba kawai shikenan me waka ga an danna kullun ka jika a Saudiya kawai malin jibrin ina fatan fahimta yace umra kake so kai kawai ba kafin isha dala kujiran dawo za isha in Allah da zuwa tara zan dawo zan je umra in dawo bul ka jika kaje labbaika allahumma labbaika kawai ka jika kewo bul ka dawo ka duro ilimi ne jama'a inda hu ilmu min alkitabi kaga in mutazila wanda da jahama wanda sun inkari wani abu amma a zamanin ban ina ganin ban da a inkarin wani matsala a yanzu a irin halin da muke ciki ina fata an fanci wani abu Allah dai samu dace shi yasa aka samu mu'tazilawa da suka gabatar da hankali komai sai sun kwatanta da hankali suka ce to yanzu a tashi daga maka zuwa baitul maqdis tafiya kwana nawa ce to amma a ce daga bayan isha mutum hayyawa nan tafiya da yaji to ba ma wannan ba hayye sallah har su ta tura da wasu sannan kuma ba ma wannan ba wai tafi sama ba ma ta ɗaya ba har ta bakwai har a wuce sama ta bakwai har a kai da mala'ika jibril ce to shi ga iyakan shi shi kuma annabin ya ci gaba da tafiya har ya kai ya kai kaza kuma ai sahu a je a dawo zuwa inda annabi musa yake sama ta nawa ce ta shida ce ko ya je ya dawo ya je ya dawo har a wajen so nawa sannan a dawo kuma duk gari bai waye ba wallahi wannan shine ainihin dalala domin yardarka da cewa shi Muhammadu Rasulullah ne sallallahu alaihi wasallam duk yafi karfin wannan lamarin shi yasa suka je ka samu sayyidina Abubakar to Abubakar bis dama ba wani suka tara saboda irin supporting din da sayyidina Abubakar yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka hayya wasu kai su Abu Jahal ina Abubakar yake ya bucin aji abi shi abucin aka hamu aji yawa Ibn Abi Quhafa kai ne komai aka faɗa sai ka ce kaza kaza mutumin naka ya sharɓota ya ce me ya faru wai je da kuka tashi ya ce wai ya je baitul maqdisi ya je kaza ya je kaza ya je kaza ka yarda da wannan magana sai ce a ai na yarda da shi akan abin da ya fi haka ban mamaki ba shine na yarda cewa Allah ya aiko mu da mala'ika to wannan ya fi wannan mamaki wannan abu mai sauki ne ina fatan fahimta har aka yi wani debate din da tsakaninsu kuma cewa za a ci rumawa yaƙi da kaza abin nan ruma an ci su yaƙi kuma za su rama fi bir isinina ya ce yadda to masa raƙumi ɗari ce ya sa an bai ce suka ƙara ka ƙara raƙuman ba ina ba tan fahimta kuma fi bir isinin ɗin kuma Allah ya tabbatar da abin da abin nan wallar musa da haka jama'a shi musulmi kamar da imamu dahawi ke faɗa la yasbutu qadamul islam illa ala zaharin al'islam wasu islam a taslim wa islam musuluncinka ba zai gini ba gadagam sai in ya gini a kan sallamawa kuma da ka zauna cikin shiri duk abin da ya zo maka da Allah da manzan Allah za ka bi haka musuluncinka yake zama amma ya ce famar rama ilma ma hudira anhu ilmuhu don da ya je yana neman ilimin mantiki ilimin falsafa kun fahimta ya ce wadda aka zai gane addini kun gado syllabus da ake takanta da yan haya islamu wane ne wane ne digiri wai warqa wahi warqatul ula shine tauhidi wai an zo tauhidi wai wai mandiki shine tauhidi haka ake kanta a syllabus da kasar nan mandiki wai shine tauhidi wanda malamai suka tsawatar akan cewa bai halasta a koye shi ba ma to an shine ma mu dauke cewa fa marra mai ilmu ma hudira inu anhu ilmuhu don da je na neman irin ilmin hajabahu maramuhu an khalisu tauhidi abin da je na nema zai mai iyaka da tsantsar tauhidi wasafil ma'arifa da tsantsan sanin Allah madaukakin sarki irin shi yake bayyana zabzabu bainal imani wal kufri wat tasdiqi wat takdhibi sai gan shi na kai komo shi ba mu la mu'mina musaddiqan wala kafir wala jahidan mukaddiban shi bai zama mu zalla ba ko bai karanta gaba ɗaya ba duk irin wannan kuje ku same saka za ku same su wannan abuwa duk a ruɗe suke wallahi amma wanda ke zama lafiya tangararan shine salafi shine wanda ya shirya bin Allah da manzan Allah da salafus salih su zama jagorar shi a dukkan abubuwa ta wani sai na lafiya wani abu bai girgiza shi amma in filsafa ce in ka zo ka murda na nima sai murda in ka murda sai a ta murda murda gaba ɗaya sai ƙarshe sai mu gato wai da ni da kai ina aka nufa ne ma tukuna daga ina muka faro maganas wallahi malam muna gan su suna a ruɗe ina fatan fahimta Allah dai samu dace ثم يرجو الذين فاتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم sai ubangiji sai tambaye su wa huwa a'lamu bihim ay fa yas'aluhum rabbuhum mene anil musallina fa yas'aluhum rabbuhum anil musallina wa huwa a'lamu wa huwa a'lamu bil musallina bihim ma'ana Allah madaukakin sarki ya fi wa'annan mala'ikun sanin halin da yanayin waɗannan masallata ɗin amma duk da haka kuma Allah zai tambaye su kun fahimta saboda mene saboda haka ɗin su su ba da amsar wata bauta ce su a wajen mala'iku ɗin kun fahimta wasu malaman kuma suka ce abin sa Allah ke tambaye su a wannan waje saboda ta karra masu abin da ya gama tun farkon halitta annabi Adam ba kun ce ba za a ta ja'alu fiha man yusri fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ba to kuma gashi kun je kun fitar da su yusabbihuna wa yuqaddisuna ina fatan fahimta dan dai karrara musu wannan abin da ya gaya musu Allah samu dace wala alam sai ce sai su mi kai Allah ya ce da su kaifa taraktum ibadi yaya kuka baro bayina fa yaquluna malakun sai ce taraknahum wa hum yusalluna mun basu suna yin sallah wa atainahum wa hum yusalluna mun je mun tadda su alhalin suna yin sallah a riwaya ibn khuzaima sai su ce faghfir lahum Allah ka gafarta masu yawmuddin ranar sakamako a riwaya iqarin ibn khuzaima kenan Allah ka gafarta masu ranar sakamako kun fahimta Allah samu dace to wannan shine wani hadisi malai kawo yin nuna mana mene falalar wayannan salloli guda biyu saboda taruwan mala'iku saboda kuma mene a wannan salloli din guda biyu Allah samu dace da kuma iscanjin lokaci da ake akwai ta nukuta arabiya ko kuma hawiya da ke cin wannan hadisi din zaka ga ana dibe galiban a makarantu haka nan da yace ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun billayli me yasa ya zama ya ta'aqabuna an fahimta sai zama mala'ikatun mala'ikatun jam'i ne kuma fi'ilin ya aka ya zama jam'i shi kuma wal hal abin da ke shine idan ya zama fi'ili fa'ili musanna ne ko jam'i shi kuma ana tauhidin fi'ili ne ina fatan ku fahimta me ya faru a nan wajen kenan eh to kuma irin shi ya zo a qur'ani ko wa asarrun najwa alladhina zalamu ko hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna sirra antum tubsiruna na'am to na jawal jama'a haka ne ba aka musu amma kuma wawul jama'a kuma to mala'ikatu fa ita wawun tana wakilta fa'ili ne kenan ko wawul jama'a matsayin fa'ili to shi kuma mala'ikatun kuma fa to ai da zama da ya kamata fi ne zama bani alama lai musamman fa'ili mutum farko kenan kuma wannan ma'alum ne ana iya shigar da shi idan ya zama fa'ilin mai ne kace mu'annas ne eh to ai wannan ba mala'ikatun ba mu'annas bane ina fatan fahimta domin kace mu'annas ya kuma aqida koma ta abin nan kenan ta mushrikai an fahimta ko suka ce mala'ikatu abin badatun lahi ko to malaku ba ba mata bane kuma ina fatan fahimta eh ko ka zo ka ce jawazin ta'anis ne to gaske magana kan mu ja dogon numfashi amma ku je ku karanta shine luga ce wani wani dialectin wato wani yare daga cikin yaren Banul Haris wata kabila ce cikin kabilun Larabawa shi kuma annabi kusan yana da alaka da dukkan kabilun Larabawa wanda sun halastar da yin haka din a kawo wawul jama'a kuma a kawo fa'ili amma wasu malan sun ta ƙorin mene a mene sai ƙoƙarin sai ai ya ta'aqabuna sai ce mala'ikun badalun na wannan wawun din ne wasu ka ce ta'aqabuna aka dai aka ta dogon zance amma zance mafi sauki shine lugga ce daga cikin yare na larabawa kawai ina fatan fahimta amma aslan abinda ake cewa shine ana tauhidin fi'ili ne tare da jama'a kamar da Imam Buhari ke cewa wahidin fi'la ma al jama'a ka qaulihim sara rijalu sa'a an fahimta wa wahidil fi'la ma al jama'a fi'ili idan ya zama fa'ilin jama'a ne ana mai shi guda ɗaya sai ce ka ƙaulihim sara rijalu sa'a ba za ka ce saru rijalu sa'a ce kayi gwaranci sai dai ka ce mana kai ma banu harith ne ina ba ta fahimta in kai ma banu harith ne ce to shi kenan kayi yaran ku an fahimta ko ala samu dace in ka ce ja'a rajula ba ka ce ja'a rajula ne ba sai dai a lugga banu harith ina fatan fahimta ala samu dace to wannan hadisi za mu kanta 'yan uwan shi tukuna sannan sai mu yi shi da sharhi kamar da muka don yana da 'yan uwan abin da insha Allah ta'ala akwai masail masu yawa wanda lokaci ba zai ba mu ba musamman mas'alatin ru'ya da ke cikin hadisi din insha Allah ta'ala imamu sai ce wa haddathana muhammad rafi haka ne ko wa haddathana muhammad rafi قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والملائكة يتعاقبون فيكم بمثل حديث أبي الزناد مالك حدثنا محمد رافع محمد الرافع يا بام حديثي قال حدثنا عبد الرزاق يتي عبد الرزاق يا بام حديثي قال حدثنا معمر يتي معمر يا بام حديثي عن حمام عن حمام بن منبه دغ حمام دم منبه عن ابي هريره رضي الله عنه دغ ابو هريره الله قال مسدا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شي كما يا سامو دغ منزon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala yace wal mala'ikatu yata'aqabuna fikum mala'iku suna musayyan aiki a cikin ku ko mutane to kaga wannan jumla ba ba matsala cikin ta ko wal mala'ikatu aka ce mene sai zama mala'ikatu zama mene mubtada ko ya ta'aqabu jumla fi'ila fi muharrafa khabar mubtada kenan kaga wannan ba ta da matsala anan kanka ce to ya a haka abin yake insha Allah ta'ala Allah samu dace مسلم قال قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها imamu sai ce haddasana zuhair bin harbin malan zuhair dan harbi ya ba mu hadisi qala haddasana marwan ibn muawiya yace marwan dan muawiya ya ba mu hadisi qala akhbarna isma'il ibn abi khalid isma'il dan abi khalid ya ba mu hadisi qala haddasana qais bin abi hazim yace qais dan abi hazim ya ba mu hadisi qala sami'tu jarir ibn abdullah wa huwa yaqul naji jarir dan abdullah yana cewa kunna julusan inda rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mun kasance zamne wajen manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ta wani mutane sun more fa mala ce ga ka kana ido da ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau an ce zariya ta ka ce gaba ɗaya aka ce ka bada ka je ka zauna gaban manzon Allah ba za ka bada ba hmm na ga sun tuntunjun fa kai eh in fa ka zauna fa ka je ka zauna ko minti goma ka zama sahabi ba kenan fa eh ai duniya ma sai ka sallama to me kake a duniya ma ita kanta rayu da muke da numfashi da aiki da muke da bacci da tashi duk ba na da a tsira je lahira lafiya bane ko ba haka bane ba shi musulmi duk wani motsi na shi ne tsira a lahira ne amma kafiri shine duk motsin shi ne ji daɗi a duniya a lahira kuma ya bari kawai shi ba matsala dole ma zai haye kawai wannan tunani na kafarai ina fatan fahimta shine Allah ya ga mana cewa su kafarai ya alamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum an alakhiratuhum ghafiluna ka duba mai da Allah mai meta hum din nan da mirul fasli da ya karfafa irin ɗabi'unsu abinda suka sani kafar shine rayuwar duniya kawai kawai ya za ka ji daɗi ya za zama account ɗinka na cika da kuɗi ya za ka samu babban mukami babban aiki ya za ka samu gida ƙato da mota mai kyau da mata kyawawa da menene kawai gaba ɗaya duniya ce a wajen wanda ba mumini ba shine Allah ce ya alamuna zahiran min alhayati duniya zahirin kawai suke kallo a duniyar mako akwai wasu abubuwa da ba zahiri bane su ba sa kallon su ina fatan fahimta abubuwa ne masu balu amma saboda rashin imani ba sa kallon balu ɗin wani abubuwa ɗin misali a duniya akwai sadaka sadar da zumunci taimakawa marasa shi ina fatan fahimta shiga gaba ka taimaki wanda baya da shi duk wasu abubuwa ne suke na duniya amma suna da alaka da lahira amma kuma masu amfani a duniya haka ba shi suke damuwa da shi ina fatan fahimta amma mai suke kallo shine da wannan ya wuce a mota mai kaza ce in kaga alhaji wani ya wuce ko ya labewa na ce to abin suke kallo kenan ina fatan fahimta da an ce shine a ce shine minista a waje kaza shine famanin sakatare kaza to irin abin suke kallo kenan to amma game a duniyar ma abin suke karkashin kasa ba sa fahimta to balantana lahira wahum an akhiratuhum ghafiluna a lahira ku zero amma shi musulmi ko fa kullun target din shi shine ya za a yi lahira shi ta gyaru shine musulmi shi sa kun ga yana ga cin musifar da samu musulmi jama'a shine yadda yan kafirai suka zama yan duniya yadda aka wai gari musulmi su ma su zama yan duniya in kaga mutum yana bajan-bajan yana harka yana harjaji akan duniya ne waƙar wazirin ɗan duna ko tsakanin ɗan adam da kuɗi ya ce ana sasantawa saboda kuɗi ana saɓawa saboda kuɗi ana haddan ba ana ana yin mari saboda kuɗi ana da kaza kaza irin yadda musulmi suka juya suka zama irin wannan lambari din duk wannan kinnafin da ake duniya ake wa ba wanda ya ce ya kinnafin don ya shiga aljanna ko ba haka ba eh duk wannan fashi da makami da wannan zero da zero da ake kara a ofisoshi duk duniya ne duk wannan abin da kake ganin suke wanda mutane da kan duniya ne to kun ga da akwai theory din asalin musulmai shine target zama lahira duniya lafiya lawa ta zauna domin in kai lahira ne manufanka bai za ka ci kudin local government ko kudin state ko kudin federal saboda ka san wannan a za zama kan matsala a lahira din kaga da ba za san barayin gwamnati ba kenan haka ne ko haka ba idan lahira ce manufarka bayar za a yi ka ce kai kinafin din wani hasalin an mai mata ka taimake shi ne a unsur a haka zaliman awon mazuluman za ka zama kun fahimta shi sa muka faɗa sallar juma'a da muka faɗa shi ne duk sanda aka zo ana magana ana finding solution na wa'in na insecurity da ake fama da shi sai ka ji ana kawo wasu ara'a ne kawai ara'un fariga tunani ne kawai wanda yake a baki za a zauna a sha shayi a cire sitin allowances a fafin da wani abubuwa din amma matsalar wai mutane su gyara rayuwa a gyara addini ba shi ake magana ba hasali ma kullum sai ƙara ƙoƙarin a gurɓata addinin ake yi ina fatan fahimta ƙara gurɓata ake yanzu kai wannan dokar da ake nema a kawo a Kaduna state da saura ba fa irin fa'ili kaɗai ba fa za ku yi sauran gwamnati aƙida ce wadda ta zo daga ƙasashen turai na wani abuwa din cewa wai za a regulating na wa'azi wane da kaza kaza kaza to ina ruwan gwamnati akwai addini ta ansani addini gwamnati za ta introduce wani addini kenan yes haka ne shine ana so a globalizing din komai ya zama a gwamnati daya addini daya komai iri daya abinda ake nufi kenan ah to in ba wani addini na gwamnati za a yi ba yanzu an tashi waye zai determine irin malamin da zama wa'azi ina fatan fahimta kaga yanzu kenan aka haka gwamnati ta shirye cewa to wanda yake faɗin kaza shi a bashi lasisi wanda yake faɗin kaza bai kamata a bashi lasisi ba kaga yanzu wa za a auke nan gwamnati ba Allah aka yi ba shi ko Allah ya ce mana ne wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna salata su mumine ga yadda suke daga cin aikin su ne mene suna umarni da mai kyau suna hana mai kyau in dai kai mumini ne da kaga ai mara kyau zaka yi wa'azi in kaga kafa zaka yi wa'azi aiki ne da Allah ya dora ka akan shi bai bukatar sai wani ya sa maka hannu sai ka ce eh to ai Saudiya su ma baka isa kai wa'azi ba Saudiya Qur'ani ce ko hadisi ita Saudiya Qur'ani ce ko hadisi mu musulmi Qur'ani da hadisi muke aiki da shi to mun ji a tafi haka din tasliman jalliyan mun yadda aiki da saudiya kun yadda aiki aiki da saudiya eh sun yadda yi to ai saudiya ba abu dai take ba ba hannu aji take ba amma kuma duk wanda aka kira sallah bai fita ba za a kulle shagon shi kuma ku dauko wannan ina fatan fanci wannan abu sannan saudiya idan an yi laifi tana aiki da qur'ani da hadisi wajen hukunta masu laifi kuma ku dauko kuma zai za ta aiki da qur'ani da hadisi wajen masu laifi ina fatan fahimta sannan saudiya sai a ɗauko waɗannan duka sauran abubuwan mun yi da'a wannan kwafi ɗin za su ya banda nan kuma to kaga ba ya zama sarrai kenan kun fahimta mun yi da'a koyi da saudiya a ce kak kowa ya wa'azi sai kuma ta ba shi dama to amma kuma a tabbatar da dokokin allah da saudiya ta tabbatar da shi a tabbatar da addini shine farko a ɗaga musulunci a ƙasƙantar da kafirci mun yi da'a haka alai sani kai ma ka da haka ko yawwa ana samu dace amma kawai sai a ɗauki wani fage shi kenan saboda a ci abin nan su sun yarda da saudiya ne da haka mu musulmi ƙur'ani da suna shi ne jagorin ba saudiya ba allah dai samu dace to wallahu musa'an da haka jari yake cewa ma'ana muna magana ne kan cewa duniya dai ba ita tafi damu musulmi ba musulmi yana ƙoƙarin gyara duniya shi lahira shi ne saboda da duniya shi ba yana siyan lahira da duniya ba ne kafirin ake ce ishtaro bi ayatin lahi samanin kalila sun ishtaro dalalata bil huda kuma rabbi ha tijaratuhum wa ma kanu mutadina sun sai da lahira da duniya to musiba haka yake ba musulmai na sai da duniya ne ya anshi lahira Allah sa mu gano wannan karatu da inda kai Allah sa wannan abin yi mana amfani da duk wanda abin da zai gare shi saboda musulmi suna cikin rudani akan wannan lamarin wallahi cikin wanda muke gani mai kima shine wanda ya iya tara abin duniya mai nagarta cikin mu ta addini ko ta mutunci sai ga bai da balu a cikin mutane da yawa galiba amma yanzu ka zo da kuɗi ko da na shan jini ne ba matsala je wani aboki na yake ban labari an fahimta wani da cije ke ban labari cewa wata mata ce tana irin zuwa karuwancin nan kasashen abin nan wajaje haka wasu garuruwa haka da ta je wani ya ɗauke ta da irin jibgigin motar nan mai numfashin nan agogon kawai ta kalla sai ka ga fuskar ka a cikin agogon shi kawai tana abin sai irin firan nan ya fi ɗauke ta matsayin karo ne ta ce ka gaskiya kuna jin daɗin ku sai ya kalle ta kawai sai ya bakin ya ɗora kan shi a goshe kan sayar ya ta zuba kuka yana ta zuba kuka yana ta zuba kuka ta ce lafiya kuma daga sai ce a'a wannan ke gani ce tace da yace da kin san halin da nake ciki da wannan duke da ke kallo da baki sha'awar su ba da baki sha'awar su ba amma ke ma din yanzu dole dauke ki ban san ma yace ya kwashi kuɗi lokaci ce wannan ya gashi ina baki shawara ki koma garinku ki je ki samu mutum ki aure sannan addinin da kike wannan Allah da kike din shi ki rike shi katakam kake saki amma wannan halin da muke ciki yunwa don mun shiga ba damu fita ne amma kuma ya zo cikin ku ba ka tare labai alabiya musamman dangin ma zage zage sai ana faɗo ana gashe shi cina ce yana ta kuka da bakin ciki ga wannan dukiya din anan san tara so aka wannan abun fa wani ya zo da katon mota na yara suka ke suna ta kallo kai Allahumma arzuquni emergency ana kaza kaza mai motar da ya zo ya kalle su ce wannan mota kuke sha'awa yace wallahi da kun san da aka same ta ba ku sha'awar motar nan ba ina ba ta fahimta so mutane sun rude kan duniya mun musanya abubuwan da ake kwatanta abubuwa Allah shi kiyaye ni dai kan addu'a kuma ana maku addu'a kada Allah ya sa mu zama irin mutane din Allah ya sa mu zama irin mutanen da Allah ke son su suke son Allah Allah muke son duk suke son dukkan abin da Allah yake so to yake cewa kunna julusan inda rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mun kasance zamna wajen manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi id nazara ila al-qamar da lital badali sai manzon Allah rub sai kalli wata wa lailatul badali lokacin da ya cika shi da ake cewa lailatul badar lokacin da ya sai kudin rana kamar sha hudu sha biyar kenan kwace ran shafa kala sai ce amma innakum satarawna rabbakum annabi ce ka gan kudin nan za ku ga ubangijin ku rana alkiyama kama tarawna hadal qamar kamar da kuke kallon wannan wata din la tudammuna fi ru'yatihi ba za ku ba za ku zalunci juna ba an fassara shi la tudammuna ay la yalhaqukum daymun wa daym huwa madha az-zulm an fahimta ma'ana zalunci ba za ku zalunci juna ba sannan sun fassara la tudamuna ay la takhtalifuna ba za ku ga sabani ta wani ka ture mun koko wani kaza da kaza ba sannan an fassara la tudamuna la tudamuna ba tare da shadda akan mimu din nan ba shine ma'anar ba sai kun turere ne ba ba sai kun samu conjection wajen ganin Allah din ba kowa inda ke zai ga Allah madaukakin sarki an fahimta ko sai ce fa inni sata'tum Allah tuglabu ala salatin qabla dulu'i shamsi idan kun samu dama ta kada ta yadda ba za a rinjaye ku ba akan wata sallah kafin fitowar rana ita ce asuba kenan fa inni sata'tum Allah tuglabu idan kun samu dama kada a rinjaye ku ma'ana kada bacci rinjaye ku ko kuma wasu abubuwa qabla ala salatin akan wata sallah qabla dulu'i shamsi kafin fitowar rana wa qabla gurubiya da kuma wata sallah kafin faduwar rana ita ce la'asar kenan yani al'asara wal fajra ya rufin sallar asar da asuba annabi ce to faf'alu an fahimta ko to ku ya kadan in dai za ku samu dama aka kadan to ku tsare wayannan saloli kenan ishara zuwa ga wayannan saloli suna ga cin abin da taimaka mutum ya samu ru'ayatullahi subhanahu wa ta'ala al kiyama kenan thumma qara'a jarirun sannan jariru yake kanta wannan cewa wasabbi bihamdi rabbika qabla dulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ai da ma Allah madaukakin sarki ya ce kai salla wasabbih asalin at-tasbih shine fadin subhanallah ko kuma tsarkakewa amma ana ban tasbih ana magana ana nufin mene as-salah dan shine ma'anar cewa wasabbih bihamdi rabbika ai wasalli makarunan bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito shine sallar asuba kenan wa qabla ay wasabbi ay wasalli qabla gurubiha ina fata an fahimci wannan abun Allah samu dace malam yake cewa qala haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana abdullah ibn umair wa abu usama wa waqi'un bi hadha al-isnadi wa qala amma innakum saturaduna ala rabbikum فترونه كما ترون هذا القمر وقال ثم قرأ ولم يقل جرير مالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة أبام حديثي قال حدثنا أبلاء بن أمير أبلاء بن أمير أبام حديثي وأبو أسامة دمالا أبو أسامة ووكيون دوكيون بهذا الإسناد دوانتين إسنادي دي قباتا سيكي وقال أشكيكي تيوا أما إنكم ستؤردون على ربكم lalle ku nan za a bujiranto da ku zuwa ga ubangijinku fataraunahu za ku ganshi kama tarauna hadal qamar kamar yadda kuke kallon wannan wata din sai ce wa qala sai ce summa qara sannan sai karanta wa lam yaqul jarirun an fahimta bai ce jariru ya karanta wannan aya wa sabbih bihamdi rabbika ba ina fatan fahimta to amma kaga tunda wannan ruwaya da muka kanta ta sarrahawa ya kanta wannan aya sai a dauka cewa jiri ya karanta ta kenan amma a zahirin wannan ruwaya ta nufin manzon Allah ne ya karanta wannan aya din Allah samu dace malam cewa haddathana abubakar ibn abi shayba wa abu quraib wa isaq bin ibrahim jami'an an waqi'in qala abu quraib haddathana waqi'u an ibn khalid an ibn abi khalid wa mis'ar wal bakhtari ibn muhtar sami'uhu min abi bakr bin umara ibn ru'ayba an abihi qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqulu lan yalija an-nar adun salla qabla dulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha ya'ni الفجر والعصر فقال له رجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الرجل أنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته سمعت أذناي أذناي ووعاه قلبي to wannan hadisi za mu karanta shi amma za mu juya mu koma mu kalli wancan hadisai guda biyu da muka karanta insha Allah ta'ala da masu da suke dauke da shi an fahimta ko malaki cewa qala haddathana abubakar ibn abi shayba abubakar dan abu shayba ba mu hadisi wa wa abu quraybin da abu quraybin wa saq ibn ibrahim da saq ibn ibrahim jami'an sukun gaba daya an wakin daga wake qala abu qurayb abu qurayb sai ya ce haddathana waki'u waki'u ya ba mu hadisi arbina abi khalid ga ibn abi khalid wa mis'ar da mis'ar wal bakhtari ibn muhtar da bakhtari ibn muhtar sami'uhu min Abi Bakar ibn Umara ibn Ru'ayba sun ji wannan daga Abubakar ibn Umara dan Ru'ayba an abihi daga babansa qala ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli da cewa lan yalijan nara ahadun salla qabla dulu'i shamsi fawfaw mutumin da ya salla kafin fitowar rana ba zai shiga wuta ba wa qabla gurubiya kuma yin gain sallah kafin faduwar rana to wannan mutum ba zai shiga wuta ba faufau lan yali jannara ahadun salla qabla dulu'i shamsi wa qabla gurubiya kaga wanda yana bayanin falala wa'annan salloli kenan ya'ni al-fajra wal asra yana fin sallar asuba da sallar asar fa qala hu rajulun min ahli basra sai wani mutum daga cikin mutanen basra ce da shi anta sami'ta hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai da kanka ne ka ji wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am yace kwarai kuwa qala rajul sai wannan mutumin shi yace wa ana ashhadu anni sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni din nan da kake gani ma sahabi ne naji irin wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sami'atu udhunaya kunnuwa na guda biyu sun ji wannan hadisi din wa wa'ahu kalbi kuma zuciyata ta haddace ina fatan fahimta Allah samu dace za mu ja birki a nan wajen sayan Allah kai mu gobe za mu dawo kan waɗannan hadisai da wasu matsaloli musamman a tsarin karatunmu duk inda muka zo da wata matsala a ƙadiyya take musamman wadda ake da saɓani a kanta ahalus suna sun yi dama yan bida sun yi hagu za mu zauna mu tattake fili mu karanta mutane mai daidai mai ba daidai akai ba insha Allah ta'ala shine a cikin wannan hadisi yana dauke da mas'alar da aka ce mas'alatul ru'ya in an ce mas'alatin ru'ya shine ganin Allah maɗaukakin sarki mutane a duniya sun saɓani wasu ce ma za a gan shi a nan duniya ina fatan fahimta eh da haka in suka yi bacci ko suka shiga ɗaki suka yi tarbiyya sai mutum ce ai so ba arna ba tukun sai sai ce sun ga Allah maɗaukakin sarki ko kuma a zo ana wai wani abu mai suna wa zikiri a kewaye ana tsalla ana rawa ana kaɗa ga arabin nan sai mutum maka sai ga wata shar wai ya ga Allah ina fatan fahimci wannan abin eh yau to akwai wanda su kuma tun a duniya masu suna ganin shi din kuma akwai wanda kuma su kuma suka ce a ba za a ganshi a duniya ba ba za a ganshi a lahira ba ta ga wannan jinsu eh a mafarki za mu magana ganin Allah mafarki din insha Allah in lokaci ya bamu ba ma so din mu tsawaita muna so mu faɗa a haƙiƙanin matsala ne kawai mu ce ina fatan fahimta wasu kuma sai su ba ga Allah din a duniya ba za a ganshi a lahira ba kwata kwata ya za ku yi wannan hadisan su ce su ba sai dafa kwata-kwata wani fahimta ko su rejecting ko kuma su mene tawili misinterpretation ina fatan fahimta sannan wasu kuma suka ce to za a gan shi a lahira ma ba za a gan shi a duniya ba ahalus sunna wal jama'a kenan wanda su ne za mu karkar bayani a kai insha Allah ta'ala mu ji cewa su waye a kan ra'ayi na daidai in Allah yadda Allah dai samu dace za mu ja burki a nan sai in Allah kai mu gobe abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuranmu kuma Allah ka yafe mana Allah ka haɗa fuskokin mu aljanna firdausul a'la Allah ka biya mana bukatunmu na duniya da kiyama Allah ka albarkaci wannan makaranta ka jagoranci masu shugabanci zuwa ga abin da kake so kai da shi Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina bayna ma'asiyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا خافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم